والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin birnin Azare jihar Bauchi muna karatu cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wassalam talib fadilatu Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarakuri rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba mun tsaya a bayanin matsayin da ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu abin din Makka wannan kaka na annabi shine kakansa na hudu ko kuma mahaifinsa wato na ainihin za a ce al'af al'af shine alkhamis na biyar wannan bawan Allah shine kusai kusai din nan shi ya dawo wa ƙuraikawa da martabarsu, ƙuraikawan da suka fito daga layin al'adnani yuna, su ne zuriyan annabi Ismail alaihisala, kuma wannan martaba da ta dawo gare su, shimfiɗa aka yi, ko shimfiɗa ake yi saboda bayyanan manzon Allah. sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zamu gani a yau darasin mu na goma zamu tashi daga inda mala yake cewa wa kanat fataratu tawalli qudaa amr al-bayt lokacin da kabilan qudaa suka jibinci al'amarin ɗakin Allah to lokacin su ko zamanin su ya cinye salasa mi'ati sana wajen shekara ɗari uku وتولى قصي فأن في قصي يسام ما ميا على أمر مكة والبيت أبسا الأمر مكة لكم الآكن الله في أواسط القرن الخامس للميلاد وتعينهم فكيا قرن نبير ده النبي إيسى عليه السلام wanda ana kyauta zaton kamar sana arba'imiyatin wa arba'ina miladiyya shekara ta ɗari hudu da arba'in. Wa bi zalika sarat li qusayyin saboda haka sai qusayyi ya kasance gare shi wato sarat li qusayyin mulkin makka ya koma hannun qusayyi tunda dama yana hannun su ne amma saboda jarabawa daga wajen Allah subhanahu wataala bin ya kwace to yanzu kuma ya sake dawowa na'am thumma liquraishin sana ya koma tsungurgum hannun quraishawa a siyadatul amma shugabanci na gaba ɗaya a birnin makka wal amrun nafizu fi makka da al'amarin da suke zartarwa a birnin makka babu mai tanka musu wa sara qusayyun shi wannan bawan Allah qusayyi ɗaya daga cikin kakannin annabi sai ya wayi gari ar-ra'is ad-dini shine shugaba na addini kwata-kwata da hazal bai ga wannan ɗaki na Allah kuma dama tun zamanin jahiliya suna girmama ɗakin Allah ina awwala baitin wuri alinnasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim na'am لهذا البيت الذي كانت تفد إليه الأرض وأن العرب suna zuwa. da ɗakin Kaba min jami'i an ha'il jazira daga dukkan ɓangarori na ainihin tsibirin larabawa na gabas ta tsakiya, daga ko'ina suna zuwa tun a zamanin jahiliya. Saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara rayukan mutane ko ya kwallafa su ga ainihin ɗakin Allah. Kamar yadda annabi Ibrahim ya yi addu'a, faja al'afidatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun da kuma wa yati anna al-bayta masabatan lin-nasi wa amna fattakhidhu min maqami ibrahima musalla saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara wato rayuka suna kullafuwa ga dakin Kaaba kaza ne yake cewa ya sa irina ila al-baitil harami wa kasirtun jusuma wa sirna nahnu arwaha yace ya ku masu tafiya zuwa ga dakin Allah aikin haji ne ko umra yace ko kun je da gangan jikin ku mu kuma ranmu yana kwallafe rayukan mu suna kwallafe da dakin Allah subhanahu wataala to don haka Qusay ya samu wannan matsayi wa mimma fa'alahu Qusayyun bi Makka yana daga cikin abin da Qusay yayi a birnin Makka bayan ya samu iko annahu jama'a qaumahu ya tara mundanansa min manazilihim daga wuraren masaukansu daban-daban ila Makka zuwa ga birnin Makka yace su tattaro a can bayan mun karanta yadda Larabawa suka wawwatsu a wurare daban-daban yanzu yace su dawo da waɗanda yaƙe-yaƙe ko kuma da ainihin faɗan ƙabilanci ya rarraba su, ya ce su dawo, wa kafa hariba'an bai na ƙauni, ya kakkasa maka kaman kashi-kashi a tsakanin mutanensa, ya rarraba musu birnin maka, wa an zala kulla ƙaunin min ƙuraifin manazilahu, ya saukar da kowane ɓangare da ƙabilan ƙuraishawa a masaukansu Allah ce asbahu alaiha. wanda suka wayi gari yasa har yanzu idan ka je akwai waɗanda zaka same su jikokin waɗancan ne suna nan suna zaune a wuraren su ko wuraren su sun mayar da su wurare ne na saukan ainihin alhazai eh an mayar da su gidajen haya hotel hotel ake fala saboda hotel in ka je makka ko madina hotel da saukar da kai amma an zo an ce a nan ne aka saukar da kai a hotel sai wani ya ce ya aka yi kuma kai shi hotel to can hotel hotel ake kullum ingantawa ake to alhazan da suke zuwa hotel hotel ake saukar da su sai dai ayin kaji hotel a makka ko a madina ai babu iskanci eh to ba hotel ba irin hotel din da aka yi a yayu ba ne eh akwai bambanci na'am don haka ya sassaukar da su ya yanka musu wuri saboda gudun rigima wa qarran nas'ata kuma ya tabbatar da masu jagoranci wajen jinkirta haramcin watannin Allah wannan fa kafin zuwan musulunci ne innaman nasihu ziyadatun fil kufri to waɗannan masu nasi'a yace a su ci gaba da yi ba za a karba daga hannunsu ba ba za a karba daga hannunsu ba ka kwatanta da ainihin masallacin angonku musamman a ce masallaci ne na juma'a za ka samu akwai limaman juma'a akwai limaman kamsu salawat akwai limaman tahajjud akwai limaman sallan asham akwai malamai masu karantarwa su ba limanci suke yi ba akwai yan kwamitin masallaci wanda su suke kulawa da komai da komai akwai masu sharan masallaci akwai masu gadin masallaci ko ba ka bane akwai ɗaliban masallaci akwai masu kwana a masallaci har ma da gidajen sauransu eh wani in an yi sa'a ya hadda wani kuma shi kenan eh in ya tafi ya tafi kenan eh babu haddan babu walwala duk ana samu waɗannan duk ka tattara su ai kowa da matsayinsa zama da masu gidajen sauro a masallacin nan za a ga karke in suna ɗaukan abu wata rana su za su zo su karbi limanci sannan ga masu kiran sallah su din ma akwai na dindindin akwai ‘yan ɗani, kuma kowa da matsayinsa, to in ka zo ma wajen masu sauraron karatu su ma haka ne, domin masu sauraron karatu ma da matsayinsu, in ba a saurarawa ki ma malamin zai zauna yi ne, ai sai an ce masa ya ce tun mutane yan iska ne ba sa zama, saboda haka ba zai zauna yi ba, wanda an sami shi a fili kenan. Saboda haka shi da kusai ya zo, duk waɗanda suke da alaƙa da ɗakin kama suna participating ko suna da wani aiki a hannunsu bai taba su ba zai ce su ci gaba da yi kuma ya yi haka ne saboda halin kai amma in ka zo don ka karɓi mulki ka ce za ka kwace komai to ko ta rana kuma kana ji kana gani za ka kwace a hannunka dama innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha وجعل وعظة أهلها أذلة وكذلك يفعلون أي إن دي كذي كسا مجري كتي ومن ينجري ذاك كفكان تدفو وبذا ذونا لا في الله sai dai idan azzalumai ne to sai ka nemi taimakon Allah a kansu kuma ba duka ne ake zamowa azzalumai ba yasa wanda ya yi zalunci sai ka gwada masa darasi amma mai adalci sai karfafa shi saboda innal muluka kaga sarakuna da kake gani idza dakalu qaryatan idan suka shiga alqarya suka samu rinjaye afsaduha lalata ta suke yi wajalu aizzata ahliha azilla sukan sanya manyan mutane su zama makafkanta to fa duk wanda aka zalunce shi ko Allah ba zai bari ba ko ba dade ko ba jima to shi yayi la'akari da wannan sai ya ce to gara ya kyale mutane bisa abin da suka gada yasa mutane sun gaji aikin alheri to ba kwacewa hannu a ce yanzu wannan masallaci tun bude shi akwai wanda ya ce ya dauki nauyi misali na duk abin da ya kafi turaren masallaci ko kafetin masallaci misali ko koyayen masallaci kuma ya ce zuriyarsa ma su ci gaba da yin haka ba a samu problem da gare su ba kara da shekaru rana tsaka wani ya zo ya kwace bai musu adalci ba sai dai in sun gaza in sun gaza kuma su ya kamata a bar su su nemi taimakon waɗanda za su taimaka musu don tsarin addini wani lokaci haka ke tafiya sai dai idan sun mai da abin kuma ya zama neman kuɗi ta saboda in suka zo ba za su iya ba koyayen masallacin nan suna da yawa to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara akwai karyar tattalin arziki ba za su iya tabuka komai ba to sai ku ce to aikin ku ne me kuka gani a ku bar mana za mu je mu nemo taimako don sun nemo taimako to sai su kawo masallacin na inganta ba su je su inganta jafanen gidajensu ba eh in suka inganta jafanen gidajensu to nan kuma sai kwamitin masallaci su ce mun karba daga hannunku saboda ba za ku yi adalci ba saboda haka kusai ya tabbatar da annatsa duk da kasancewa da musulunci ya zo ya soke wannan amma su a wancan lokaci ya yi daraja ce tunda hukunci ne na Allah kai ka gaji kana iya canza hukuncin Allah a lokacin jahiliya that is the period of ignorance kamar yadda suke fala lokaci ne na na jahilci su canza dokokin Allah da musulunci ya zo sai ya ce abinda aka sani duk wannan abinda suke ziyadatun fil kufuri kari ne cikin kafirci bayan kafircin su na baya akwai kari ya kai na'am wannan kenan to kuma ya tabbatar da zuriya daban-daban ba waɗannan ba kawai wa ala safwana da zuriyan gidan safwana وأدوان ومر بن عوف على ما كانوا عليه من المناصب duk matsayinsu ya bar musu da waɗanda ake kiransu sufa wanda idan aka je filin bina in ba sun wuce ba ba wanda ya sai wuce haka ma an yi tsayuwan arfa ba wanda ya sai gangaro sai sun gangaro duk ya basu da ce tun da sun gada ne iyaye da kakanni ba zai karba ba sannan kuma لأنه كان يراه دينا في نفسه يرى ganin addini ne a cikin karan kansa fala yan bagi ta gairu bai kamata ya canza ba to a ko ina ma aka zo musamman abin da ya shafi sarauta gado ne yake yi in ba layin ka bane karka shiga cikin rikicin su ba ruwanka domin canza tsari ne na Allah subhanahu wataala wa min ma'asir qusayyin yana daga cikin abubuwan da aka fahimta daga kusayyi abubuwa masu daraja annahu assasa daran nadwa shi ya kirkiro musu daki na mitim darun nadwa ku duba ku gani shekara 440 da haihuwan annabi Isa alaihi salam zuwa yanzu muna shekara ta 1500 da nawa eh da 25 don ka cire 440 a cikin shekara 1500 da 25 saura wajen shekaru nawa shekara wajen dubu ɗaya da wani abu shekara dubu ɗaya da wani abu hall na mitin ba ana kiransa town hall ba inda za a zauna a yi mitin to su tun wancan lokaci shi ya fara kirkiro musu wannan ya ce dattawa za su ringa tattaunawa da kuma ƙwararrun da aka zabu amma an fi ɗaukan masu experience masu shekaru ba kamar yanzu ba yanzu kaga zabe kawai duk wanda yake da kuɗi shi za a bi in kana da kobo ko kai bugaggen ɗan giya ne in kana da kuɗi shi kenan ko riƙaƙƙen ɓarawo ne maha'inci azzalumi in yana da kuɗi shi za a zaba ya ci gaba da murkushe mutane Allah ya kyauta annahu wa tasadara nadwa bil janibi shamali min masjidil kaaba a ɓangaren arewa da masallacin kaba ya ce a nan za a ringa taro ya ce ko ba za a yi hayaniya ba kusa da ɗakin kaba darun naduwa yanzu haka in ka je ka ce ka samu wanda ya san gari ka ce ya gwada maka wajen zai gwada maka wajen inda da aka yi darun naduwa yana cikin masallaci ya koma cikin masallaci tsulum waje alababaha ilal masjid ya sanya kofan ɗakin taron yana fuskantar cikin masallaci ɗakin kaba saboda ma kar a yi shirme wa kanat majma'a quraish wannan waje matattarin quraishawa ne inda suke zattar da hukunci wa fiha tafsilu mahami umuriha a wajen ne suke rarrabe muhimman al'amura wa li hadhihi dar kun ga wannan gida na mitin din nan fadlun ala quraish yana da falala da quraishawa duk suna girmama wajen ba sa son a kai al'amari wajen don ana kaiwa wajen shikenan duk abin da aka zartar saboda haka tun kafin a kai in na gyarawa ne ya kamata a gyara liyannaha daminat itima alkalima dun wannan gida ya tattara musu kalmominsu wa faddul mashakil bil husna da kuma warware mushkiloli da abu wanda yake mai kyau kun san shawari da duk abin da za a yi shi a tunkule yana da muhimmanci a yau mu abin da muka rasa a yanzu kenan ya kamata a ce kowane family suna da irin wannan yanzu ko masallaci ne aka ce kwamitin masallaci an samu wata yan rigima a unguwa kwamitin masallaci su warware sai ka samu wani yayi tawaye saboda ya raina su shi yana ji yana da kuɗi ko ɗan siyasa ne ko yana da wani abun nan uban gidansa ɗan iska mara mutunci saboda haka shi ma karamin ɗan iska ne mara mutunci ina zai saurari kwamitin masallaci kuma kowace anguwa da za ta a samu kwamiti ɗin dattawa a ɗora musu wallahi ko mutum ya yi tsiya a can baya yanzu ya zamo dattijo zai gyara ka tambayi waɗanda suka yi ritaya suka daɗe suna cuwa-cuwa a ba ba akwai wani babban mutum ya ce lokacin da aka zo aka ba shi matsayi a zamanin babangida saboda yana da alaka da general babangida da ce bai taba tsammani ba gwamnatin tarayya aka kirkiro wata ma'aikata kawai aka ba shi aka ba shi kudi ya ce wallahi abin da ya ga dama yake ya ce almubazzarancin da suka yi ya ce yana tunawa a yanzu abin yana razana shi in ya farka da daddare ba ya bacci ya ce don akwai abin da aka yi su ba daidai ba ne ya ce amma da yake a lokacin mulkin soja ne da abin nan ba wanda ya isa ya yi masa magana eh saboda shugaban ƙasan soja ke ya ɗauko shi ya ce yana cikin haka shi ma yi shekarun da zai yi abokin nasa ma ba ya shugabanci sai aka sake kiransa aka ce tun da da shi aka kirkiro wajen bari ya sake dawowa ya gyara waɗansu abubuwa ya ce to nan kuma da ya zo saboda shekaru sun yi yawa ya riga ya ja abin da zai ja a baya sai fara tunani wasan irin wannan sai fara tunani yanzu hobar ya yi gyara eh ya ce suka yi ta rigima ya ce ƙarshe da katifin ya yi yawa aka ba ka ce masa kawai ya haƙura ya sauka ya ce amma yana takaici ya sa dama haka ne duk wanda ya yi a lokacin samartakarsa da yarantansa inda har ya kai shekara 60 da wani abu ya yi ritaya wallahi yana zaune zai gane kurakuran da ya yi can baya ya sa mutum ya samu tsawon kwana irin wannan to sai ta yi istighfari haka ma dan kasuwa za ka samu ba irin ciwaci wanda bai yi ba eh ai kamar yaron shago ne yaron shago ya saci kuɗi ya sayi waya ya saci kuɗi ya yi ɗinke-ɗinken da ba san da su ba ya saci kuɗi ya yi kaza ya saci kuɗi ya ba da budurwansa ya mata ɗinki ya yi kaza kaza wani lokaci ma za a zo ana ta rikici cewa kuɗi kaza ya abin da ya ta cewa allan maran daga nan kuwa shi ya sace kuɗin to daga baya kai ma ka zo ka yi wuya ka yi abin nan ubangidan naka ya dawo karkashinka to da wayo da wayo sai ka dinga biyan sa in kai masa goma na arziki ka ce gashi wannan fa ka ce ka rike kawai an samu buɗi ne eh in yanzu ka ga da wayo ka biya ki saboda in ka je lahira sai ka ce so kaza fa ina kai masa abu kaza na biya ki da wayo to shi kenan tun mala'iku sun yi tattalin ɗinka to ka ka tsallake in ba su yi ba kuma to za ka yi bayani Allah ya kyauta na'am وكان لقصي من مظاهر الرياسة والتشريع يا تبتا قصي نا أبوبوا مظاهر abinda suka fito fili na arriyasa shugabanci wa takrifi da daraja ki kuma daman da ya duba ya ga akwai gidaje da dama da suka makale mu waɗansu abubuwa tun a baya sai ce ya bar musu sai ya kirkiro nasa ya ce abu kaza da kaza da kaza kuma ni ne kowaccen na bar muku saboda haka tun da ya bar musu nasu ba sa jin haushin nasa kuma shugabanci daman haka yake shugabanci haka yake kun ga na farko riyasatu darin nadwa shugabancin gidan taro fafiha kamar yadda muka yi bayani a can baya a wannan gidan taro ne ko ɗakin taro kanu ya tashawaruna fi ma nazala bihim min jisamil umuri suke yin shawarwari da dukkan wani babban al'amari idan ya sauka gare su. Wafiha, sannan a ɗakin taro ne kanu ya zawiju na banatihim suke aurar da ‘ya'yansu mata, inda za a yi aure tuwa wajen make. Shi ya kirkiro wannan, saboda haka in yana zaune a gabansa za a yi aure. In ko baya nan to ba za a yi taron ba. Kuma musulunci ya tabbatar mana da shawara, wa shawir kun filamuri, fa iza azamta, وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وأمرهم شورى بينهم sai dai mai shawara baya da sirri amma kuma ka ce baya tabewa don ko ka hadu da wani abokinka ne kana neman kana neman shawarinsa ashe abokin mugu ne shi haushinka yake ji baya so ya faɗa maka abin da zai kawo ci gaban ka sai ya faɗa maka abin da zai rusa ka kai kuma ka je ka bi ka sha wahala to Allah ba zai rusa ka ba kana bi sai ka tsallake sai ka dawo ka ce kai amma na ji daɗi ka wurin kan nan fa ni kawai ina bi na wahala kan amma kuma sai naga komai ya dawo abu to fa ka daɗa gudugunduma shi ne fa eh ai yadda za ka yi ma bayan kayi haka ka dugunduma ki sai ka ce wa na samu alheri mai yawa ta man da kyar yake samun dubu biyu ya rike kawai sai ka danna masa dubu goma ka ce gashi kana ganin zai yi bacci a ranan? ai ba zai iya bacci ba ai ka gama da shi zai ce to zai ta tunanin wace hanya kuma zai sake bi domin ya kattara ka ai in dai kana neman shawari ka yadda da shi shi ya ci amanan ka to Allah ba zai bari a cuce ka ba ina fata an gani na'am sai na biyu alliwa tuta kun san su larabawa sun dauki tuta da muhimmanci to a musulunci ma babu yakin da za a je babu tuta annabi da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka je yaki yakin tabuka yace kai yace gobe in Allah ya kai mu saboda mun dauki lokaci yace la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasulu yace gobe zan ba da tuta wa mutumin da yake son Allah da manzonsa kuma wato Allah da manzonsa suke kaunarsa yana da daraja wa yaftahu Allahu ala yadai Allah zai sa ci nasara a hannunsa Sayyidina Umar yace bai taba kwadayin mulki ba a bashi jagoranci sai a dare mutane suka kwana da masu addu'o'i da masu tsammani da masu fata a basu saboda annabi ya faɗi recommendation tunda yace wa yaftahu Allahu ala yadai kun ga wannan yana tafiya ne da ikon Allah yadda aka zo aka taru kowa yana daga kansa kowa yana daga kansa yana son a ce wane zo saboda duk wanda aka dauko shi a ranar an gwada cewa shi fa jagora ne ko jarumi ne maza Allah ya dudduba ya dudduba ya dudduba duk masu daddaga kai din nan bai kira ko ɗaya ba sai ce ina Ali bin Abi Talib haka ce ya bai samu fitowa ba saboda yana fama da ciwon ido irin wannan da ake kira ebola eh akwai wannan ciwon ido tuntuni musamman wanda suke saharar larabawa Sujaya yana fama da ciwon ido bai fito ba ba zai iya ma fitowa ba kaga itimin wato in shine za a bashi to a canza sai sai aje a kira shi shine aka je aka zo da shi da aka zo da shi shine annabi ya masa tofiya idon sa sai ya warke ya dauki tuta ya bashi yace ishab ala risilika kama hanya ka tafi daga nan ka kama hanya ka tafi sai yadda kaga ta kaya to anyway wannan bayanin da annabi yayi ya ba da recommendation ga ainihin shugabanci yana daga cikin dalilan da ya sa waɗansu suke ce shugabanci alheri ne amma in za ka tabbatar da alheri amma in za ka yi amfani da shugabanci ka cutar da mutane ka wahushe dukiyoyinsu kamar yadda muke gani a yanzu to irin wannan shugabanci na dama ne shi ma hadisi ya yi bayani a kai Allah ya kyauta don za ga wani mutum hakan nan gashin nan abin da an zabe shi kansila dama kaman ka hure shi ya faɗi amma ana zaben sa kansila sai ga har yayi wuya shi kanansa gumi yake yi dan yayi assalamu alaikum wa rahmatullah har karan hancin sai kun gani amma yanzu yayi assalamu alaikum wa rahmatullah yana so ma ya waiwaya ba zai iya waiwaya ba sai dai ku ga gurin wuyan ga misali wai kenan ko kana zaune kawai ka je kai rigima ka baka wani jauro an baka mai anguwan wani yanki a alamari haka aka dan yanka maka ka je kai ta kwace filayen masu kiwo kana sayarwa duk wanda ya mutu baya da gata ba su da gata ka kwace gidan kai abin da ka ga dama sai kaga sarautanka shugabancinka bai zama alheri ba eh Allah ya kyauta aliwa tuta fakanat la tuqad raya wala liwa ba a kulla tutan yaki ko na shugabanci li harbi qaumin min ghairihim illa biyadi wanda za a yaki wadansu mutane sai shi da kansa yake kullawa duk tutan da aka kulla ba shi ya kulla ba bai kullu ba usayyi kenan saboda iko aw bi yadi ahadil auladi ko kuma yasa wani ɗansa a hakan yana koya musu ga yadda za su yi jagoranci wa fi hadhihi dar kuma a wannan gida da ya kirkiro wato town hall din na uku alqiyada sai jagoranci wa hiya imaratu raka shine jagorancin fatake فكان لا تخرج ركب لأهل مكة في تجارة وتتوقع قوفتا كي تمتان مكة باتا فتاتك كاسوانتي أو غيرها إلا تحت إمارته سيكرتك جاغورة شنسا أو إمارة أولاده كوكرتك جاغورة شنسا يسأل الله تعالى يفضل إلى في قريش إلى فيهم رحلة رحلة إنم أي تفياني نا الشتاء والصيف suna da manya-manyan tafiyoyi guda biyu kamar yadda za ka je daga nan azare za a ce da ana zuwa ina ne inugu ne ko fatakot ne ko menene za a ce a yi motan fatakot ko motan da za ta je maiduguri wajen bama a yana sayo kifaye da kaza da kaza lokaci kaza ne yanzu ne abubuwa kawai suka yi yawa suka rikice amma da za a ce maka lokaci kaza mota tana taki in baka samu ba to ka bari sai ranan kaza kuma in ta tafi lokaci kaza za ta dawo lokaci kaza irin tafiye-tafiyen da suka yacin baya sai alhijaba kula da ɗakin kaba wahiyar hijabatul kaba kula da ɗakin kaba bi ma'ana la yaftahu babuha ko la yaftahu babuha illa huwa in ya kulle ɗakin kaba ba wanda ya sai bude sai ya dauko ki da kansa wa huwa alladhi yali amra khidmatiha wa tadanatiha saboda haka shi ne yake kula da hidiman ɗakin kaba da kula da ɗakin kaba duk abin da ya shafi ɗakin kaba to shi zai ba da dukiyarsa shi yasa wani lokaci shugabanci ba wai haka kawai yake yin abin nan ba in kana da dama dama kamata ya kai amfani da dukiyanka ka yi amfani da dukiyanka to amma cikin zuriyarsa aka samu aka samu wani ya gaji wannan lokacin da annabi ya zo ya fito makka sai ya ce sai ya ce ina wani daga jiri ya ce ina wani sai duk waɗanda suke wajen suka fahimci cewa ya kira wanda ya gaji makullin ɗakin kaba daga wajen iyayensa da kakanninsa tunda sun haɗu da annabi a kusayi suka haɗu a can sama to da annabi yanzu ya mamaye ɗakin kaba zai canza kenan zai karba aka kira shi ko ya zo saboda shi baya daga cikin waɗanda almuhajirin manzo Allah ce ina mabudin ɗakin kaba ya ce gashi annabi ya karba bayan ya karba sai gidaje daban-daban daga zuriyansu suka zo suna ce a ba su makullin a ba su makullin a lokacin automatically idan annabi ya dauka ya bada wani shikenan musulunci ya riga ya canza tsari sai manzo Allah bai bayar ba yace a ajiye masa makullin na ajiye masa har ya je wanka bayan yayi wanka ya sake dawo bayan ya sake dawowa ɗakin ya bude ɗakin yayi duk abin da zai a cikin ɗakin kafa sai ya fito kowa yana tsammanin a ɗauki makullin a baki shine sai ya sake ce ina wannan mutumin aka ce gashi sai ya ce to ga makullin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a bar muku har abada shine ya ba su saboda Allah ta'ala ya ce inna Allah ya murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl in ba tawaye suka yi ba a bar musu amma in suka yi tawaye to a karba a ƙara ma 'yan uwansu tun da damun duk zuriyarsu ɗaya ne shi ne ya ce tun da Allah ya ce a mayar muku tun na mayar muku ya sa wannan ya ce a to ai shi kenan su kuwa sun yarda da musulunci gaba ɗaya ya sa bayanin da ake har yanzu waɗanda suke da makullin ɗakin kaba wannan zuriyar sai dai kawai ta wani waje ka ce ba su da fawa tun da akwai masu mulki yanzu an zo an ce ga gidan sarauta ga wani gidan gado ko menene makullin na hannunka to sai mai martaba sarkin gari ya zo sai ka ce ba za ka bude masa ba ko gwamna ya zo sai ka ce ba za ka bude masa ba ina jin ko ciyaman ya zo ka ce ba za ka bude ba to sai ya yi kutun kutun ya mashe ka kano ko jigawa eh wallahi ba kiri za ka koma jigawa To, amma dai, tunda dai an bar musu wannan an gwada tarihin tunda annabi bai canza ba, to kaga babu wani wanda zai zo ya canza. Na'am, sai su kayatul hajj, shayar da alhazai, akwai bambanci tsakanin shayar da alhazai da ciyar da alhazai. To, haka kawai kusai sai ya kirkiri shayar da alhazai. wanda kuma da ba a yi wa hiya annahum kanu yamla'una lil hajjaji hiyadan min al ma kawai yasa akai kwari kwari ko gulbi gulbi ko randuna wanda ake cika su da ruwa saboda alhazai ya haluna ha bi kai'in min at-tamri wa zabib ba fa ruwa zalla bane a'a suna sanya dabinai da zabibi a ciki saboda ruwan yayi zaki fa yashrabu an-nasu minha idza waradu makkah saboda haka sai su yi ta sha idan sun wato gangaro birnin maka kuma har yanzu sai dai gidaje da yawa sun karba yanzu masu kuɗi da yawa sun karba wallahi in kaga dama idan ka je makka har ka bar birnin makka in dai kace ba za ka sayi ruwan gora ba to za ka iya duk kwanakin da za ka yi a makka saboda duk tafiyanka masallaci da dawowanka za ka samu mota tsawonta ya yi kusan masallacin nan kaga masallacin nan ba karamin masallaci ba ne to sai ka samu mota kawai kai ɗin ne zai zo ya ajiye bodin ana yi ana yankewa ana rarraba mutane da ruwa mai sanyi da mara sanyi in ma kana son guda biyar ne za su baka in ma abin nan mai katon guda ne ma za su baka kai in katon biyu ne ina za ka iya daukawa in kusa wani lokaci dan najeriya akwai halama eh don in sun ga ka karba ka sake dawowa in ka karbi guda biyu ka sake dawowa to hudu za su baka don ma kar ka sake dawowa akwai wani malami da muka je wata shekara aikin haji amma ba zan faɗi sunan ina malamin yake ba an fito an gangaro daga arfa an kwana a muzdalifa an sha wahala eh farko farkon zuwa mu aikin haji mun zo kawai sai ana bada irin jus din nan mai tsada irin jus din nan mai tsada saboda haka ana wurgowa sai ya cefe muka yi muka yi da shi ya bamu ya hana mu sai kuma malami ne mai wa'azi saboda sauran da aka yi ta bayarwa ko wani kana sha sai ka ji mai tsami ka kwana da yunwa ka sha abu mai tsami wani haka dai ba a saba ba eh wani abin ma sai ka bude ka ji babu daɗi kawai sai ka tuttuɗa yana daga cikin abin da ake kwallo da shi a hanya shine bottle gora ko na ruwa ko na jus ko na gwangwani ko na menene kwarai da gaske a hanyar dawowa daga abin nan arfa har ka zo mina har ka zo Muzdalifa, har ka zo Mina, har ka iso Makka. Abinda za ka yi ta kwallo da shi kenan a hanya, saboda kowa ya sha zai jefar, kowa ya sha zai jefar, dustbin ɗin sun ma ya cika. Amma da yake su suna da ma'aikata kafin awa ɗaya ya yi yawa. Eh, sukan tara shara fa ya kai tudun masallacin nan, akan tara takalma ya kai tudun masallacin nan. Saboda hanyar da ka shiga masallacin kamanta takalminka, a kamanta hanyar, in ka zo fita, gai ba sai ka suntumi na wani ko ka fita haka to ire ran waɗannan takalma yawa suke zai zo jaran eh na ce ga inda bola jari yake kaya abin nan bola jari ne ko menene eh bottle bottle da sauransu to wani abin mamaki muna zuwa gaba sai ana ce mana hayya hayya bi ma'ana ku zo ku karba kawai sai ga din da ya fi nasa sai muka karba shi kuma ya yi kakon jinsinsa da muka je gaba zai ce to ko zan dan maku ne muka ce ba mu so ka je ka rike kayan ka Allah za mu dace na'am to wannan kusai wato kakan annabi na hudu shi ya kirkiro da wannan to galifanatul had shi yadda alhazai وهي ta'amun abinci ne kana yusna ulil hajji wanda ake yi ga alhazai ala tariqati ziyafa bisa hanyar kafin nan bakonci karban bako me suke kiran wannan abin suna rubuta wajiba akwai wajibatu khadimil haramain sharifain eh shi sarkin saudiya ba sarkin saudiya na yanzu ko da yake kowane sarkin saudiya idan ya zo yakan yi haka saboda su kuɗaɗe sun samu kuɗaɗe sun gaji kuɗaɗe sun rasa me za su yi da kuɗi ai daga nan ma za ka fahimci ka dubi irin masallatan da ake ginawa da kuɗaɗen larabawa masallatai da makarantu da ake ginawa to inda su ne ma fa za su zo da kansu sai sun yi fiye da haka tunda su yanzu a wajen su irin wannan masallaci lokal ne lokal ne yanzu da za a yaye masallacin nan ne a ce a saudiya ko wani mutumin saudiya ne wanda yake da kuɗi zai gina in ya yaye wannan masallaci to ba zai yi rufi ba sai ya ninka shi sau biyu a ɗaga fi buyutin adin Allahu an turfa'a saboda abinda aya ta ce kenan wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha fil guduwi wal atar rijalun su sai sun daga ko zafin da muke jena daga ciki wannan abin idan da an daga ki wannan kofan da aka yi kace kofan kicin ai kafan kofan kicin ne eh in za a yi sai an yi babban kofa wanda in lokacin zafi aka bude ko ba fanka tunda ginin yana da tsawo eh fanka ba zai tasiri ba iskan da ke shiga kawai ta window da ko ba ya ishe ku da su abin da suke yi kenan ya sa wai su yanzu a ce kamar misali a ce sarakunan saudiya da shugabanni wai satan kuɗi su an wuce wannan waje an wuce wannan an wuce ba maganar sata ake yi ba tunda yaro karami ma zaka je yana da biliyan nawa wannan an ce sai yan najeriya duk zai saye su to idan ya girma waɗansu daga cikinsu sai Allah ya sanya musu tsawon kwana ya mallaki biliyoyi tun yana shekaru ashirin kuma sai Allah ya masa tsawon kwana yana cikin mulkin gaki ya kai shekara sittin ko saba'in to me zai da kuɗi babu yasa suke turo mana a hakan ma akwai abin da suka yi abin da tunda turawa sun fi su dabara sun fi su wayo suka yi ko da yake wannan wani ana za yi shi ne ba wanda za mu kawo shi nan ba tunda abin da ake bayarwa ma dan gina masallaci yana ba da tallafi ko wani so matabi ne wani dan kaɗan ne a ciki saboda yaƙi da ta'addancin nan ya sa an dakatar da abubuwa da yawa an dakatar da abubuwa da yawa to abincin da kadimul haramaini sharifaini yake bayarwa wannan shine nake so in bada misali duk wanda ya tafi aikin haji ya karba na kadimul haramaini sharifaini za ga shi gashi a rubuce a ciki wallahi an baka wannan waje ba din ba za ka iya cinyewa ba kuma ko kai katon kauye ne muke in kuwa ka ci sau daya to ba za ka sake cinyewa na biyu ba duk rabin kazan ma rabin kazan da za ka gani a ciki ya kai babban zakara irin namu. Sai yanzu kai kana ganin Alhaji Aminu wani ba kauye ne zai cinye naman abin da kuma ya cinye shinkafan da aka sa, wanda kana ganin kamar shinkafan ya kai rabin mudu. Eh? Kuma in ka zo da safe za a baka wannan, in ka zo da rana za a baka wannan, in ka zo da daddare ma za a baka wannan. shi ne ake samun waɗansu tsofi sun karɓa da safe sai su ajiye su ce sai sun sake zuwa masallaci da rana sai a sake ba su su kuma sun ajiye na safe dan sauransa na ranar ma ba zai cinyu ba a sake ajiye dan sauransa da daddare ma sun je an sake ba su su sake ajiyewa da safe su rasa yadda za su yi kun san tsofin da wani lokaci yan haɗama ne kuma wani lokaci kamar yan Najeriya ne suke gwada haka yan Najeriya ne suke gwada haka wata ta rigo wai sabil din wai shinkafa wai za ta zo da shi Najeriya ayi ya fada na ta rigima da ita eh saboda ba za su bari a shiga musu abun nan a shiga jirgi da shinkafa ba da abinci ba saboda a cikin jirgi ma za a baka abinci da cikin jirgi in ya so shi ka sauka da shi ka kawo kauyen ku ka gwada musu eh daman kai ba ba kauye daga alamari ko daman duk kauyawa ne ko ina jin ba su da wata kyakkyawan hanya ma eh ko a bakin kwalta suke ne a bakin kwalta suke eh akwai wani ma dan kauyen nan bazan sayan kauyen nan a nan boci bazan faɗi garin ba ne kuma aka zo kaya yawa aka zo ana dudduba kayayyakin su sai aka samu wai sun sayo soson wanka na makka wai za su zo su ba da tsara baka ji Allah ina jin kowanne daga kilbori suke ne Gilbori ne ko Gilbori? Zozon wanka haka ana da fitar. Ko da yake a cikin mutanen mu fa yanzu wani ana ce maka ga ana ce masa wannan soson wankan na makka ne ba in ya rike har ya mutu ba zai rabu da soson wankan nan ba. Na'am. وكان قسي فرج على قريش فرجا saboda haka kusayyu sai ya dora ma quraishawa dangin sa haraji to quraijuhu fil mawsim wanda suke bayarwa duk shekara a lokacin aikin haji min amwaliha daga cikin dukiyoyin su ila kusayyin su ba da kusayyi saboda me saboda sun san shi adili ne yasa in akwai sarki adili ko shugaba adili in yace mutane su kawo kuɗi za a yi abu kaza to abuja za su bayar kuma ba za su yi shakka ba ko da ba su da shi za su ce a yi haƙuri sun san cewa shi ba a zalumi ba ne amma yin azalumi ne wani yana zuwa ce cap kaza kaza saboda akwai azaluman a fili suke fa yasna wa bihi ta'aman lil had saboda haka sai ya abinci ma alhazai ya kuluhu man lam yakul lahu sa'a wala za duk wanda bai da wadata ko bai da guzuri to shikenan sai ya karba amma za ka samu mutanen mu wani lokaci mutum na da gudurinsa ma zai je bilayi wallahi duk wanda ya ɗauki naira miliyan takwa ko tara ya biya kujeran aikin haji to bai cancanci billahi wajen karban abinci a saudiya ba amma za ga mutanen mu birjik wani ma sai ya sa face mask ya rufe ko'ina eh ta yadda ka sa face mask wani sai ya gane ka abin ma abin takaici da abin nan wani lokaci za ga wani ma mai kudi ne zai je bilayi ya karba da ce ya ga kin na ana bayarwa kin sabidin layi ne shi yasa bari ya karba amma da kaman ya fito daga masallaci ne wanda ya sayo abinci a leda kaman guda goma akwai masu yin haka za su sai kaman guda goma duk wanda ya fito su ɗauka su baki tunda babu bambanci tsakanin mai kudi da wanda bai da kudi wani lokaci ko ka ki karba za su yi tabirka sai ka karba to tun da kai kana da hali kenan karba sai ka bada zaharaddin ka ce kai ina tausaya maka eh kuma hakan da suke suna koya mana darasi ne saboda komai karancin kudin ka waɗansu daga cikin su ai alhazai ne suna son su yi aikin lada ne saboda haka batun ciyar da alhazai kusayyusi ya fara amma a yanzu duk wanda saudiya suka ba shi dama yana yi a lokacin aikin haji mutane suna yi ɗaiɗaikunsu su amma in za ka yi babban abu to sai hukuma ta yarda yasa sai ka kawo abincin da aka yarda da shi in ba haka ba za ka iya sa guba ka zo kashe mutane to abincin masu yan yarda da shi kun ga hatta abincin alhazai dinnan da ake yi da abin nan akwai tsari na hukuma amma sai dai kawai tsarin Najeriya akwai sakaci in wani lokaci abincin da ake bayarwa za a so ya koyi tun karfe 12 dare ba za a kawo muku ba sai karfe 9 na safe koyin da aka soya shi tun sha biyun dare da zafinsa da komai kuma suya ba irin namu na bakake ba sun sa shi a roba sun rufe shi idan an kawo shi karfe tara idan ka ci ai dole ya bata maka ciki dole ya bata maka ciki eh ya sama ni nake da ra'ayin cewa ciyar da alhazan nan da yake da an bar ciyar da su gaskiya a bar mutane kuɗin su kada a cire musu mutum ya je ya sayi abincin da yake bukata kawai eh amma an je an cire maka kudi an kawo maka abinci ya lalace to ba gara ka ga in ka ga ana raba sabil ma ka karba ba ya fi maka sauki don zai ga ya fi wanda ake baka eh ko a soya dankali tun karfe sha biyu an soya dankali an zo an baka karfe tara na safe ko karfe takwas na safe wallahi yadda ka san roba haka za ka ji dankali wannan irish potato yadda ka san roba haka za ka ji ko an dafa kwai abin nan an dafa menene kifi kifi da zafinsa an rufe shi ya yi wajen awa biyar ko awa kida yana rufe ai dole ya lalata wa mutane abin da din kuma kudi mai yawa yake fitarwa daga cikin kudin alhazai wanda yanzu sun kyale su to sabil ma kawai ya ishe sun ba su da kudi da mutanen yemen da yake su suna kusa idan za su zo ba ruwansu da daukan buzuri idan za su zo aikin haji sai su zo su yi ta matsa wa mutane lokacin babu arziki da tattalin arziki kamar yanzu sai Allah tabaraka wataala ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taquni ya ulil albab yace wa tazawwadu ku dauki gudiri ku je yasa aka ce da Allah ta'ala ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila faman kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin to da aka ce a zo aikin haji sai aka ce akwai mai azzadu wa rahila sai in kana da guziri domin karka je ka zama kallon alagairin ka zama nauyi a bisa waɗansu amma mutanen yamman za su zo suna ta roƙo har yanzu ana samun sadaka yalla wannan ka fito masallaci za su yi ta abin nan mutanen bangaladesh ne ko menene har rigan ka za su dinga kama eh sai ta maka wani balangwaje haka kai kuma zai ka dauka ba za su rabu da kai ba saboda haka ko baka yi niyyar sadaka ba dole ka dauka ka bayar ka rabu da su lafiya da mutanen mu ma na Najeriya za ga su da yawa ana kama su ana dawo da su suna sake koma saboda zaman can yafi nan sau dari ba gaskiya eh amma mutum zai zauna ya kamata ya zauna da bisa ka'ida ko na'am wannan kenan kana kullu zalika li qusay kun ga duk waɗannan abubuwa wato qusay yake banta gare ki domin ya samu mulki wato iko a maka gaba daya وكان ابنه عبد مناف سيدي أنسى عبد مناف فشرف يا سامو درجة وساد في حياته يا جابورا يا جابورا على يوسع وكان عبد الدار بقرة سيدي عبد الدار يا جرميكي فيني جبا فقال له قصي فيما يقال أنت قصي يا مسا لا ألحقنك بالقوم للي زي رزقك دكي متاني وإن شرفوا عليك كودا قوة فيك الأوكك فأوصاله بما كان إليه saboda haka sai masa wasiyya da abin da ki yake yi min masaliha qurai daga abubuwa maslaha ga quraishawa fa atahu daran nadwa aka ce ya baki shugabancin gidan taro walliwa ya ba shi jagorancin kulla tuta wal qiyada ya ba shi jagorancin fatake na kasuwanci da yaƙi wal hijaba ya ba shi jagorancin kula da ɗakin kaba wa fiqaya ya ba shi jagorancin shayarwa wa rifada ya ba shi jagorancin bayar da abinci ga waɗanda suke zuwa wato aikin hajji a wancan lokaci wa kana qusayyu la yukhala shi kuma qusayy ba a saba masa eh wala yuraddu alaihi shay'un sana'a duk abin da yayi ba a mayar masa kun san akwai wani lokaci mutum ya kai wani mungali ya samu matsayi to sai dai a hakura kawai ayin Allah ya zabe ka yace kai ne to kai ne kawai sai dai a hakura duk wani mai makirci ma zai makircin sa ya gama kai kana nan daren da kan sai irin wannan dole a sallama ko waɗanda Allah yake zaben su saboda haka saboda haka yin adawansu da masu musu hasada sai dai su hakura kawai sai lokacin da Allah ya yi karan kwanansu kawai yawwa za su iya karban wani abu su karba wa kana amruhu fi hayatihi wa ba'da mautihi umurnin qusayyu a lokacin da yake da rai da ainihin bayan mutuwarsa ka dinil muttaba kaman addini ne da yake bi to hasali da suna cikin wulakanci shi yazo ya tsamar da su kaga bai kamata a ce amanansa ba ko da bayan mutuwarsa ne ma halaka to lokacin da ya bar duniya akama banuhu amra sai 'ya'yansa suka zartar da umarninsa la niza a bainahum babu sabani a tsakanin su walakin lamma halaka abdumana amma yayin da abdumana ya bar duniya na fasa abna'uhu bani ammihim sai 'ya'yansa sai suka kullo saboda suna da yawa sai suka kullo da ’yan uwansu, wato ’ya'yan baffaninsu, kun ga ’yan uwansu kenan ko? Abdiddam, fi hazihil manasif suka ce gaskiya ba zai yiwu ba, suka ce wallahi sai dai a yi yaki ko a raba, saboda abubuwan ya muku yawa. Layinku ne kawai, alhali kakanmu ɗaya, idan babanmu ya yi haƙuri, to in aka tafi a haka mu ba za mu yi haƙuri ba, sai dai a raba. yanzu kaga wannan sarauta guda ɗaya ce ya za a yi sai dai a ce yaƙi yaƙi sai dai a ce yaƙi yaƙi ya samu wannan sarki ya mutu ɗansa yake so ya gada ko da yana da ‘yan uwa su ba za su yi sarauta ba idan ɗansan ya zo shi ma ɗansa yake so ya gada ko da yana da ‘yan uwa ba za su yi sarauta ba shi ma wancan jikan idan ya zo ɗansa yake so ya gade shi ko da akwai sauran bakwanninsa ko kakanninsa ba zai taba goyon baya ba? Ya za wallahi idan sarakuna suka je lahira da waɗanda suka ɗaure gindi bisa zalunci, aka yi abin da ba daidai ba, wallahi in sun je lahira sai sun yi bayani a gaban Allah. Da duk wanda ya taimaka musu, sai sun yi bayani a gaban Allah, don Allah ba zalumi ba ne. Sai duk wani lokaci za ka samu akwai babba yana nan ya fi cancanta amma saboda ɗan yana da ɗaurin gindi a lauka a baki ai ba daidai ba ne wannan yana daga cikin abin da yake zubar da ƙiman shugabanni da sarakuna Allah ya kyauta na'am to nan an samu ƴaƴa sun ce fa ba za su yadda ba tun da babbaninsu sun tafi yanzu su ya su ne to fa in sun yi shiru za a danne su suka ce sai dai araba wa tarakat quraishun firqatayn sai aka samu quraishawa sun rabu gida biyu wa ka wa ka da yakunu bainahum qital sai da yaki yayi kusan aukuwa tsakanin su illa annahum tada'u ila sul sai dai da karke sun ce a zo a yi sulhu daman Allah ya ce wa sulhu khair to tun a wancan lokaci sulhi ma yafi alheri sai dai kuma kun san a sulhu kowa zai sassauto karshe akwai wanda aka fi danne shi to za a fi ba shi hakuri yasa in ka kai wani mungali to kai za a fi kwaran ka ai ta baka hakuri shi kuma na kasa da kai kare ya rashin kunya duk yana rashin kunya za ka zo ka ce to to ban hakura ba eh to kai hakuri ka danne zuciyanka na to da suka kiraye sulhu waqtasamu hadhihi almanasib suka ce su raba waɗannan matsayoyi din فصارت السقاية والرفادة والقيادة sai shayar da alhazai da ciyar da alhazai da jagorancin fatake na kasuwanci ya koma ila bani abdimana aka ce zuriyar abdimana su karbi wannan wa baqiyat darun nadawa amma sai ɗakin taro da jagoranci walliwa da kulla tutan yaki wal hijaba da kula da ɗakin kaba biyadi bani abdiddar aka ce zuriyan gidan abdiddar su kuma su karbi wannan wakila aka ce kanat darun nadwa bil ishtiraki bainal fariqain aka ce dakin taro town hall kaman a tsakanin su ne ثم هكما بنو عبد مناف القرء فيما أصابه sannan duriyan banu abdumana kun ga daga kusai daman aka sauko sai abdumana in aka sauko daga abdumana sai wa sai hisham in aka sauko sai wa sai abdul muttalib in aka sauko sai wa sai abdullah sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ya karkata a wannan bangare su kuma zuriyan Abdumana sai suka raba matsayi a tsakaninsu fasara ce sikayatu war rifada abin da ya kafi ciyar da alhazai da ainihin kayar da su sai ya koma hannun Hashim wal qiyada li Abdisham eh wato jagoranci kuma ya koma Abdisham fa kana Hashim bin Abdumana fi kuma Hashim bin Abdumana huwa alladhi yali sikayatu war rifada tula hayati lokacin da yake da rai yake jagoranci ya jawo ‘ya'yansa ya tsora su a kai. Falamma mata lokacin da ya bar duniya, halafa huwa koko al-mutalla sai ainihin wato ɗan uwansa muttalib bin abdimana, wadan suna ce mutalla, wadan suna ce muttalib bin abdimana sai ya maye gurbinsa. Wa wali ya bada hu Abdul Muttalib, bayansa kuma sai Abdul Muttalib ya karba bin hakim bin abdimana yadda Rasulillah. sallallahu alaihi wa alihi wasallam kakan annabi wa badahu bayansa abana'uhu ƴaƴansa suka maye gurbin sa eh hatta ja al-islam har sai da musulunci ya zo wal wilaya ila al-abbas eh wannan abin yana hannun abbas bin abdul muttalib shi yasa lokacin da aka zo aka yi tsayuwan arfa aka zo muzdalifa aka kwana aka yi jifan kenan aka zo makka aka yi dawaful ifada da sa'ayi aka koma mina sai Abbas bin Abdul Muttalib ya ce wa annabi yana son zai koma ainihin Makka saboda ruwan nan da suka saba bayarwa da abincin nan zai je ya jagoranta sai manzo Allah ya ce ya bashi dama saboda haka sai aka sariye masa kwanan mina da jifa in akwai wani uzuri malaman fiqh suna cewa maimakon ka kwana biyu kana iya kwana da in ka zo sai kai jifan kwana biyu shikenan abinda aka yi mafaffan annabi saboda mai li'ajilin sikaya in ba ya je ya buɗe rijiyar zanzan ba babu wanda ya sai jirgin ruwa waje saboda shi ne babba shi ne abin yake hannunsa kamar yadda wanda ke ɗin ɗakin kaba yake hannunsa in bai zo ya buɗe ba to ba mai shiga ɗakin kaba kuma da annabi ya tabbatar masa to ko da annabi ya zo sai an kira shi ya zo ya buɗe ya kun ga matsayi ne da wannan da musulunci ya zo ma ya tabbatar da waɗansu abubuwa shi yasa ya dan kawo mana wannan kamar yadda za mu samu ƙarin bayani nan gaba bai yukalu ana cewa inna qusayyan huwa allazi qasama almanasiba ala auladi wala suka ce qusay shi ya raba waɗannan matsayoyi ga ƴaƴansa thumma tawarasaha abna'uhum hasba tafsil almaskur shine ƴaƴan suka gada gwargwadon yadda muka yi bayani wallahu alam wa kanat liquraishin manasibu ukra quraishawa suna da waɗansu matsayoyi daban cewa ma zakarna banda waɗanda muka ambata wa gazzauha fi ma bainahu wanda suka yada a tsakanin su suka watsa a tsakanin su kun ga waɗannan abubuwa da muke ambaton su suna daga cikin abubuwa na shugabanci shi yasa ma yake cewa zai ƙara mana waɗansu bayanai nan gaba babu yadda za a yi a ce kana shugabanci ba za ka ciyar ba kana shugabanci ba za ka shayar ba kana shugabanci ba za ka yi taimako ba, ba zai yiwu ba, musamman shugabanni irin na gwamnati, bayan kulalen da ake ba su ana ba su pocket money, akwai waɗansu kulale na musamman idan mazaɓo waɗanda aka zaɓe su ne ana ba su ne don su kashe wa mutanen mazaɓansu, ba ba su ajiye a cikin aljihunsu ba, amma duk sai su zo su tattare su gaba daya, illa kalila. saboda haka yin an ce kai shugaba ne da lokacin da mutane suke bukatan ciyarwa ka ciyar da su me yasa da ake tara zakka wa sarakuna ala tara musu ne don su ciyar da iyalansu a'a saboda su rarraba ko lokacin azumi a ce wannan shayar wannan waɗannan abubuwan da mutane suke raina ba wallahi akwai albarka da falala mai yawa a cikin su a ce a watan ramalana ko irin azumin da ake yi litinin da alhamis ba gashin nan wani zai kawo shayi ba zai ga talaka ne ya je ya dafa shayi ya kawo eh a wajen larabawa shayi yana da muhimmanci yayin mu kuma a wajen mu kunun zaki ko kunun aya mun ko ba su ga an kawo za a sha ko ba za a sha ba a za a sha wanda kaga zai zai ce maka zai sha kunu idan babu suga ba zai sha ba sakali ne kuma an ka bibiya za ka samu kawai duk bogai ne Tun bai zo ma lokacin da ake sai da suga ana sayar da suga din naira nawa ne naira naira naira uku ne ko naira biyu da rabi naira uku ko ina jin naira uku ne ko sulai uku kai yawwa sulai biyu da rabi da da ake da ake muna yara ana tura mu mun dauko buhun suga a bayan mu akan mu idan aka zo bude shi kawai muke yi muka bude shi ana ebo kunu kawai zamu je mu salu da yi wallahi in kunu bai baki ba ba mu ka da aka kifar da gwamnati eh ai ba zan taba mantawa da wannan abin nan ba da aka kifar da gwamnati shehu shagari muka ga yadda iyayenmu da abu kowa a ƙorace ke ya ka ce tofa a haƙura buhun sigan nan da muke zuwa sai aka ba iya sayowa amma da sai kunu ya yi baƙi na abin nan fa ko na ƙaura ne ko kunun ƙaura ne aka yi za gan shi yana da haskensa to in ka ji an ce maka ya yi baƙi to siga ya yi yawa a ciki kana sha za ka ji ya kama ka ɗau a kunnenka amma da aka yi juyin mulki sai aka ce mana to an za ku sha ku sha zai haka muke sha yasa wani lokacin an yi sai ce ni a bani kunu ba suga ta ce a a mu ba za a abin nan ba ta ni ko ba zan sai suga ba wanda zai sha ya sha ya koya ai duk wanda yake zaune a birni da 'ya'yansa wani lokaci ya kai su kawai Allah su je su ɗauki darasi ina jin ana buski ko a yayo ko ba a tuwon buski eh in kace ba a tuwon buski sai ce ba su noman gero kenan eh su ci tuwon buski su ci ainihin garza na dawan da ba a sosai ba su sha lami a yi miya da bako su ci da kowace irin rayuwa za su iya ɗauka amma in ka sakalta su tauran da rayuwa ta riga ta juye shi kenan karke in suka in ba su samu abin da suke so ba sai su yi saka ko su shiga layin da bata dace ba ko layin da bai dace ba wannan kenan saboda haka yana da kyau duk waɗanda suke dan kazar kazar maganan ciyarwa kar ka dauka wai sai ka ciyar da komai da komai a ko cayarwa a zamanin annabi fa akwai matan da tsohuwa ce duk juma'a ita gote take yi takan ɗebo ganye ne ta yi gote sai sahabbai suna taruwa a gidanta ana sallan juma'a za a je gidanta a taru sai an shanye gwatan na kama hanya to kai kana makwacin masallaci cewa mutum masallaci kana ba da masa da miya kana ba da dangali da kwai eh to mu dawo kasa kasa da ciyaman ana ba da kunun zaki idan mai karatun muryarsa ta makale yana kawo farfesu na kayan ciki da buredi mai laushi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته